أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أسافير ونوني ميتار البركة نجوم 22 دوات رمضان هجرة شغبان هلتا النبي محمد صلى الله عليه وآله ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da shekara arba'in da daya wanda ya dace da sha biyar da watan mayu miladiyar haihuwar annabi isa danna na maryam idan tarihi ya inganta shekara dubu biyu da ishirin miladiya allah subhanahu wa ta'ala yi mana jagoranci da farko muna masu baya yan uwa masu albarka haƙuri wanda suke sauraron mu ta kafafen watsa labaru da kuma harakar net net kan cewa kwana biyu ba a tura karatu ba dan wata larura ubangiji subhanahu wa ta'ala yi mana jagoranci baki daya a karatun kwanan baya a tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi mun tsaya a aya ta sha uku a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul ankabut fadin allah subhanahu wa ta'ala wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma athqalihim wala yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun yau za mu tashi aya ta sha hudu sai Allah ya ce ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون Allah ya ce walaƙad arsalna nuhan ila qaumi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama fa akhadhahum at-tufanu wa hum zalimun Allah ya ce walaƙad haqiqan arsalna nuhan mun aiko annabin Allah annabi nuhu ila qaumihi zuwa ga al'ummarsa falabitha fihim alfa sanatin Allah ce sai ya zauna yana mai kira zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala alfa sanatin shekara dubu e illa hamsina ama banda shekara hamsin ubangi subhanahu wa ta'ala ce hakikan musu Allah mu aiko annabi nuhu zuwa ga mutanensa ya zauna a cikinsu yana mai kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a ni'budullaha wajtanibu at-tagut a bauta wa Allah a nisanci duk abin da ba Allah ba tsawon shekara watan dubu ba shekara hamsin Allah ce fa akhadhahum at-tufanu watan sai suka kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala ba su bi karantar wa annabin Allah annabi Nuhu alaihi afdalus salatu wa atammu taslim me ya faru sai Allah ce fa akhadhahum at-tufanu ma'ana sai Allah subhanahu wa ta'ala a halakahum bit-tufan Allah ya halakar da su da ruwan tufan sai ga ruwa watan suna kwarara sama da ƙasa Allah ya ce ubangi subhanahu wa ta'ala ya ce wa ƙasa ta fiddo ruwan da ke ciki sama ta kwararo da ruwa Allah ya ce wa ghidal ma sai ga ruwa sun kwatsi na sama da ƙasa dalilin mutanen annabin Allah annabi Nuhu sun kibin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce fa akhadhahum tufanu sai ruwan tufanu suka halakar da su Allah ce wa hum zalimun tabbas wa'annan mutanen azzalumai ne sun zalunci kawunan su malumai suka ce ma huwa zulmu fi hadhihi al-aya me Allah subhanahu wa ta'ala yake nihi da az-zulmu a wannan aya mafi yawan malamai suka ce az-zulmu huwa wada'u shay'i fi ghairi mawdu'ihi shine dora abu inda bai dace abu a dora shi ba ma'ana bauta wanda bai cancanta abota masa wannan zalunci ne Allah ya kare mu to Allah subhanahu wa ta'ala sunna ce tasa duk wanda ya kafirce kibin Allah madaukakin sarki to Allah subhanahu wa ta'ala yake turo masa azabar ta dace da shi sai Allah ya ci ayat ta gaba
فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين
Allah ya ce fa an jainahu sai muka tseratar da annabin Allah annabi Nuhu addamiru huna ta ha yaudu ila nuhi yaudu ila nuh alaihi afdalus salatu wa atammu taslim Allah ce fa an jainahu sai muka tseratar da annabi Nuhu wa ashabas safinati da ma'abuciya jirgayya ai wa'inda suka bi annabin Allah a cikin jirgayya watan kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da mutanen annabi Nuhu to Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya annabin Allah ya kera jirgayya har ma in suka bi suka ga annabin Allah na cikin wannan aiki na kafinta tare da mala'iku sai su dinga wa annabin Allah izgili har yake ce musu in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharuna in dai kuna mana izgili to mu ma za mu dinga muku izgili irin da ku kasance kuna mana izgili wato shike karantar da kai cewa sunna ce ta masu da'awa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala za a dinga gaya musu abubuwan da ba su dace ba annabin Allah ya ya kera jirgayya Allah ya ce wasna'il fulka ka kera jirgayya annabin Allah sai ya jira yami ya kera jirgayya sai Allah subhanahu wata'ala ya umarci shi da yami ya sanya duk watan bangaren mutane guda biyu maza da mata cikin wannan jirgayya to shine Allah ya ce fa anjaynahu sai muka tseratar da annabin Allah annabi Nuhu wa ashabas safinati da kuma ma'abuciya wannan jirgayya wanda ke cikin duk wanda ya imani waja'alnaha ayat ayatan lil alamin Allah ce muka sanya ta ayatan ay ibratan abin lura wa'izatan da kuma wa'azi lil alamin ga talikai cewa duk wanda ya bandare ma Allah subhanahu wa ta'ala ya aikata abin da yake so to a ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ba zai bar sa ba ya shami ya sha da dadi sai Allah ce waja'alnaha sai muka sanya ita wannan halakarwar da kuma wannan jirgariyar suka zamanto ayatan watan ayoyi da ya kamata mutum ya lura ya kuma wa'aztu karatu ya shiga karatun tanatsu ya bi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce lil alamina ga mutanen duniya baki ɗaya ne wai ba mutanen annabi nuhu ba idan ka dibi suratu suratu yasin Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mai ta wannan bayani Allah ce wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun ko sai ce wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa inna sha nughriquhum fala sarikha lahum wala hum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa ayatan lahum abin lura ne abin wa'astuwa ne wa mutanen duniya baki daya anna hamalna dhurriyyatahum cewa mu mun dauki zurriyarsu dangin su annabin Allah annabi Nuhu da duk wanda suka yi imani Allah ce fil fulkil mashhun a cikin jirgayya take talodo mutane wanda Allah subhanahu wataala ya sanya annabin Allah annabi Nuhu watan ya dauko su to almuhim da Allah ce fa anjaynahu Allah subhanahu wataala ya tseratar da mutanen annabi Nuhu a cikin akan duk abin da watan mutanensa suka yi fa anjaynahu ashabas safina mun tseratar da su da waɗanda aka bai wa littafi wa ja'alna aka bakka su watan a cikin zirganyar ruwa Allah ce waje alnaha sai muka sanya shi ita wannan jirgayyar da kuma su wa'annan ruwan in ji wasu malaman tafsiri ayatan su zamanto abin lura suka ce ai ayatan da ce waje alnaha mun sanya wa'annan ruwan tufa suka ce a'a waje alnaha wannan jirgayyar gaba daya almuhim Allah subhanahu wataala ya sanya jirganyar ruwa watan ta a lokacin babu ta sai ga jirganyar ruwa ta ɗauki mutane masu imani kuma ga ruwa sun zo sun halakar da mutane to Allah ce dukkanin dai wa'annan abubuwan abin da ya kamata mai imani mutum ya wa'asu da shi ne sai Allah ya ce aya ta gaba wa ibrahim iz qala liqaumihi ibudullaha wattaqu ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Allah ya ce wa Ibrahim idh qala liqaumihi ka ambata musu tarihin annabin Allah annabi Ibrahim al-Khalil wanda yake shi daga cikin Imamul Hunafa annabin Allah annabi Ibrahim ba daɗin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma shine imamul hunafa annabin Allah ya kira mutanensa zuwa ga abota wa Allah shi kaɗai ba abin bota da gaskiya sai shi sannan kuma yana ɗora su kan cewa arziki na duniya da lahira Allah subhanahu wa ta'ala shi ke bayarwa Allah ce wa Ibrahima ka ba su labarin annabin Allah annabi Ibrahim idh qala liqaumihi yayin da ya ce wa mutanensa danginsa ɗan uwansa na jini da kuma watan magoya wanda Allah ya turo sa zuwa gare sa me yace musu i'budullah ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ku tsarkake bauta wa Allah madaukakin sarki sannan kuma ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wattaquhu ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ma'ana ku aikata duk abin da Allah ya aikata ya umarci ku da aikatawa wanda zai sanya ku ku samu dacewa da gidan aljanna sannan wattaquhu watan ku ji tsoron Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala ku nisanci duk abin da zai kai ku watan zuwa ga halaka duniya da lahira sai Allah ta zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun annabin Allah annabi Ibrahim ya ci gauce mutanansa zalikum yin wannan abun nabin Allah subhanahu wa ta'ala barin abin da Allah bai bukata da kuma bauta wa Allah shi kare kar ka hada shi da wani a wajen bauta Allah ce khairul lakum shi mafi dacewa mafi alkhairi gare ku in kuntum ta'lamun in har kun sani in dai kuna da da sani to bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shine kamata kowane dan annabi Adam yayi a rayuwa ya zaman to ba wanda kake bautawa sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma babban haƙƙi ne a kanka na ka bauta wa Allah kada ka hada Allah da kowa magana ta dukkanin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala kowannen su idan ya zo abin da yake kira mutane zuwa gare sa shine akan a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala to ga ba wani annabi da ya zo duniya ya ce a bauta wasa ba wani annabi da ya zo duniya yake neman wani ɗaukaka ko kuma wani aji jahi a rayuwa bal duk abin da kowane annabi yake kira shine abota wa Allah abi watan abar sa'a ma Allah subhanahu wa ta'ala to sai yace inna ma ta'buduna ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula haqiqan mun aiko a cikin kowace al'umma duk wata al'ummar duniya Allah ya ce wato mun aiko rasulan manzo wanda zai dora su ya karantar da su alal manhajil kitabi littafin Allah da kuma sunnar wayannan annabawan Allah ya ce abinda suke karantar da mutane dare da rana an i'budullaha ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wajtanibu at kuma ku nisanci bauta wa dukkanin abinda ba Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da za a bautawa wanda ba Allah ba na gumki da sauran aljannu da mawace ce wannan shi ake kira bagut haka Muhammad bin Abdul Wahhab al-Sheikh al-Imam al-Mujaddad ya fada a cikin littafin sai Allah yake cewa inna ma ta'buduna min dunillahi إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون Allah ya ce inna ma ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'inda Allahi rizqa wa'buduhu washkuru la ilayhi turja'un Allah ya ce inna ma ta'buduna sani dai abinda kuke bautawa inji annabin Allah annabi Ibrahim ta'buduna min dunillahi awthana abinda kuke bautawa wa'inda ba Allah ba to awthana wa'innan goma kana bus cancanta abota abota musu duk abin da ba Allah ba abota masa wa takhluquna ifka sannan kuma kuna kirkiran ƙarya na kuna sunanta musu alloli har ana kiran su abin bauta wannan ba su cancanta a kira su da ilahu ba sai Allah ya ce innal ladhina ta'buduna min dunillahi kusan cewa lalle waɗanda kuke bauta ma koma bayan Allah la yamlikuna lakum rizqan ba sa mallakin arzikin ku ba wanda cikin wata halitta a rayuwa wanda yake rike da arzikin dan annabi Adam abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara wa mutum a rayuwa to ba wanda isa ya baka shi ko da ku kaga wani ya baka to Allah ne ya kaddara arzikin ka zai fito ta wajensa shi daman arzikin dan annabi adam Allah ce mu muke kaddara masa arziki na dan annabi adam annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya ce mana kafin mutum ya zo a cikin cikin mahaifiyarsa a lokacin da mutum ke cikin mahai- cikin mahaifiyarsa ubangi subhanahu wa ta'ala lokacin da aka busa masa rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sarki cewa a, ana umurtar mala'ika da ya rubuta musu abubuwa guda hudu bi katibi rizqihi wa ajlihi wa saqi- wa shaqiyyun am sa'i- wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'idun ana rubuta mutum arzikinsa a rubuta masa na farin ajalinsa yaushe za a haife sa yaushe zai mutu kafin mutum ya shigo duniya ba wanda ya zo duniya face sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mala'ika ya rubuta a lit- al- a- a littahi cewa garar da za a haife sa kuma garar da zai mutu abu ne wanda cikin al- inda inna zalika fil kitabi mastur wannan abu ne wanda a rubuce wajen Allah subhanahu wataala abu na biyu sannan kuma kowane dan annabi adam kafin ya zo duniya sai da Allah subhanahu wataala yayi bayanin irin aikin da zai aikatawa kowane wani tun daga duniya Allah tun daga can Allah ya rubuta cewa a duniya in ya zaka malamin alqur'ani ne wani an rubuta malami ne wa'azi wani malamin karantarwa ne wani na da'awa ne wani kuma dan kasuwa ne sai wani sanya kuma Allah dan dakoza dakoza shi duka Allah subhanahu wataala ya rigi ya rubuta watan a- a- arzikin dan annabi adam alaihi afdalus salatu wa atamu taslim abu na gaba sannan kuma aikin da mutum zai aikin da zaka aikata sannan kuma arzikin ka Allah subhanahu wataala ya rubuta kafin ka zo du- kafin ka zo duniya ubangiji subhanahu wataala ya san dala sefa nawa zaka kashi a karamar kalla Allah subhanahu wataala ya san dan kwamfuli nawa tufafi da nawa zaka sanya a duniya Allah ya kaddara maka iya adadin shinkafa dan kwa- ton nawa zaka ci na shinkafa ruwa millimeter nawa zaka sha iska millimeter da- iska da nawa zaka shaka wannan abun gaba ɗaya wajen Allah subhanahu wataala Allah ya rige ya tsara wannan to shi ne ke ce masa inna ma ta'buduna min dunillahi ku sani fa abinda kuke bautawa kuma bayan Allah subhanahu wataala la yamlikuna lakum rizqa ba sa da mallakin arziki gare ku ba wanda ya sai arzita ka duniya ba Allah subhanahu wataala ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadarihi wa sai cewa duk abinda Allah ya kaddara maka ma asabaka lam yakul li yukhtika wa ma akhta'aka lam yakul li yusibuka arziki ne ko talauci ne kuma me duk abinda Allah ya kaddara zai samu da kai zai faru da kai wannan abin ba zai kuskure ka ba kuma duk abin kaga ya kuskure ka a rayuwa kaga baka kai wani kasuwanci kana jiran baka samu ba to dama Allah bai kaddara ka samu ba a rayuwa kuma idan kaga ka samu to Allah subhanahu wataala ya rubuta wannan abin sai ya zamanto gare ka sai ti faftagu inda Allah rizqa ku nemi arzikin ku wajen Allah subhanahu wataala a ayoyi da yawa alqur'ani Allah ya ta bayanin wato mutum ya nemi arziki daga ciki akwai irin wannan ranar juma'a ubangi subhanahu wataala ya mana bayani idan aka yi da sallar juma'a wato kowa ya watse je nemi arzikin Allah subhanahu wataala ka nemi abin da karka zauna wato baka da sana'a rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kowa ya nemi aikin da zai domin kare mutuncin kai annabi sallallahu alaihi wasallam shi kai yana tashi ya je ya nema har ma suke cewa wai wani irin manzo ne yana yamshi fil aswaqi yana tahiya cikin kasuwa kaga da ba me ake ta kasuwa neman kuɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema sahabban manzon Allah da ba su nemi kuɗi ba da ba su da kasuwanci za su taimaka wa addinin Allah ba za su taimaka wa addinin Allah ba wanda suka ka ci gaban addinin musulunci duk inda ba su da sana'a ba wanda zai ka gudunmuwa wa addinin Allah subhanahu wataala to shi arziki mutum ya je ya nema kar ka zauna baka nema kai Allah subhanahu wataala ya umarce mu da mu je mu nema kuma in zaka nema ka san wace irin hanya zaka nema kar ka je neman kuɗi ido rufe a'a ka je neman kuɗi ido bude sai Allah subhanahu wataala ya sanya maka albarka a ciki muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin kasuwanci da duk muke baki daya sai Allah ce fabtagu inda Allah rizqa annabi Ibrahim ya ce mutanen sa in za ku neman arziki ku nemi arziki wajen Allah subhanahu wataala domin shine arraziqu shi Allah shine arrazzaqu kuma shi ke arzita kuma shine wanda ke bada dukiyan shi Allah shi ke arzita duk wanda kaga yayi kuɗi a duniya to Allah subhanahu wataala shine ya basu ba wanda ke bada kuɗi wanda ba Allah subhanahu wataala ba sai ce wa'buduhu kuma wata wa Allah subhanahu wataala al-ibada Imam Ibn al-Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ke cewa hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali az-zahiratu wal af'al al-batina al-ibada ya ga ce ibada yace ismun jami suna ne na game gari da duk abinda Allah yake so duk abinda Allah yake so kuma ya yarda da ayi shi wannan ibada ne yace min al-min al-af'al wal aqwal wato wannan abinda Allah yake so ko ya zamanto abu ne wanda mutum zai aikata da gabbai misalin irin mi irin sallah kaga da gabbai ake tahiya misalin irin irin aikin hajji da gabbai ake yi da sauran ibadat da mutum yake irin tarawih da tahajjudi da ake a wannan lokaci duka ana yi mi da mi da gabbai haka azumin ramadana shi ma ibada ce wanda ake yi da gabbai saboda dole sai jiki ya bugu al aqwal ko kuma ya zamanto wanda mutum zai faɗa a furci misalin karatun alqur'ani ibada ce salatin manzon Allah ibada ce istighfari ibada ce tasbihi ibada ce da sauran duk abin da mutum zashi na tahlili da sauransu wanda Allah yake bukata wannan ibada ce yace az-zahira wal batina wanda yake boye ko kuma wanda aka bayyana ma duka wannan sunan shi ibada ne maqsudi shine dai ayi dan Allah subhanahu wataala dan abinda idan ibada sharadin karbar ibada wanda suka ce sharadi guda biyu ne Allah ba zai karbi ibada kowane dan annabi Adam fa ba ce sai ya cika sharadi guda biyu na farin ya zamanto al-ikhlas an yi dan Allah madaukakin sarki in zaka yi kai dan Allah ka san dan wa kake yi a'a kana neman yardan Allah subhanahu wataala ne kuma ba wanda sai ya baka lada sai Allah subhanahu wataala domin shi Allah shi ke da aljanna abu nabi sannan kuma mutaba'atu sunna dole sai kayi bisa karantarwar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah ya samu dace sai ce wa'buduhu ku bauta wa Allah madaukakin sarki washkuru lahu kuma ku yi godiya wa Allah akan irin ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya muku Allah subhanahu wataala yayi ni'imomi masu dimbin yawa akan dan annabi Adam daga cikin babban ni'ima a rayuwa Allah subhanahu wataala ya sanya kana cikin mutane musulmi suka gode wa Allah subhanahu wataala ba shi musuluncin nan watan ba a ba a ba a sayen shi da kuɗi baiwa ce ta Allah subhanahu wataala yayi yayi maka ya sanya ka cikin musulmi har ma wasu wasu daga cikin ƴan uwa aka an taru sai aka ce wani albadawi wani mutumin daji aka ce bawon Allah ai addu'a kai wani addu'a sai yake cewa ya Allah ka sanya mu aljanna yace ya Allah muna godiya ka sanya mu musuluncin nan ba tare da mun roƙe ka ba ba tare da mun yi addu'a ba yace ya Allah ka kada ka haranta mu aljanna bayan mun roƙe ka ka dubi hikima ta wannan bawan Allah musulunci Allah subhanahu wataala ba mu roƙi Allah bai sanya musulunci ganin damun Allah ne tutu ya Allah kada ka haranta mu aljannar ka waton bayan mun kasance muna masu muna masu roƙon ka sai ce washkuru lahu sannan kuma ku gode wa Allah subhanahu wataala akan ni'imomin Allah dan Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لغل- لظلوم غفور إن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan kuka yi kokarin akan ku kidaye ni'imar Allah akan ku Allah ya ce la tuhsuha baka iya kidaye ni'imar Allah ni'ma wa kana fadlullahi alayka azima ko ni'imar Allah fadlan Allah akan ka mai girma ne Allah yake musulmi baka baiwa Allah ko dala ba sannan kuma Allah yake kyakkyawa baka baiwa Allah ko dala ba yi maka hanci dan ka shage iska baka biyan Allah wannan takis babu wani yanko da Allah yake kake kaiwa Allah domin Allah ya yi ka da cinanuwa kana tattakawa Allah ya maka watan jihazul hadami watan inji mai narke abinci cikin jikinka bayan ka ci abinci baka baiwa Allah ko dala ba Allah ya maka jihazu albauli in ka ji abin baya mai tsari da kuma bayan gari ka je ka fiddo wannan abin na kazanta sannan kuma Allah subhanahu wataala ya maka watan na'ura mai sanya kana mantuwa domin saukin rayuwarka kaga duka wannan ni'ima ce a rayuwa da Allah ya barka abin da ka ci bai fita akwai matsala wallahi to sai Allah ya maka ni'ima mai ɗimbin yawa sai Allah ya ce washkuru lahu ku gode wa Allah subhanahu wa ta'ala domin shi Allah ya cancanci a gode masa malamai suka ce an-ni'matu bishukri an-ni'ma tadumu an-ni'matu bishukr ni'imar da Allah ya wa dan annabi Adam tana tabbatuwa ne tana dogewa akan gode da Allah yake mutum gode gode da mutum yake wa Allah iya godiyar da kake wa Allah subhanahu wa ta'ala iya iri yadda Allah yake ƙara shimfiɗa maka duniya a rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala mun gode da irin neman da kai muna sai ya ce ilaihi turja'un sannan kuma dukkanin kowannen ku ga Allah subhanahu wa ta'ala zai koma ba wani a rayuwa ba ce makomarsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala dan shi Allah shine yake karɓa rayuwa in kuma an mutu wajen Allah ake kumawa sai Allah subhanahu wa ta'ala watan yujazikum ala ma amiltum sai Allah ya saka ma kowa akan aikin da ya aikata in ka aikin alkhairi to shi zaka tarar a gobe alkiyama sannan kuma in mutum ya aikata watan duna zalika kuma bayan alkhairi wannan ba shakka sai ya ga abinsa dawwama rabbuka bi dhallamin lil abid shi Allah baya zalunci duk abinda mutum ya aikata iya aikin ka iya abinda zaka gani a gobe alkiyama Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين
Allah ya ce wa in tukazzibu faqad kazzaba umamun min qablikum idan kuka ƙaryata abinda na zo muku da shi a halshen annabin Allah annabi Ibrahim Allah ce wa in tukazzibu idan kuka ƙaryata abinda na zo kan abauta wa Allah shi kadaya domin shine babban haƙƙin Allah subhanahu wataala akan kowane dan annabi Adam ya bauta wa Allah Allah bai buƙatar shirka bai buƙatar hada shi da wani wata rana annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yana tare da Mu'adh Mu'azu dan Jabal Allah ya kara masa yarda sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaye Mu'azu ya Mu'azu atadari ma haqqullahi 'ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah dan Jabal annabi ya tambaye sa ka san haƙƙin Allah akan ka kai matsayinka na mutum bawan Allah kaga yanzu tambaya ce wadda kowannen mu nan ya kamata ya dinga wa kansa shi menene haƙƙin Allah a kaina sannan kuma menene haƙƙina akan Allah subhanahu wataala ka san wannan a rayuwa ya ce ma haƙullahi alal ibadi menene haƙƙin Allah akan bayan Allah wa ma haƙul ibadi alallahi kuma menene haƙƙin bayan Allah akan Allah subhanahu wa ta'ala faqala sai mu'adh dan jabal ya ce Allahu wa rasuluhu alam manzon Allah bani da ilimi akan wannan Allah ne da manzo suke da sani akan wannan amma ya annabin Allah a karanta shi ne sai annabi ya ce haqqullahi alal ibadi haƙƙin Allah akan bayan Allah ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a Allahu akbar su bauta wa Allah su bayun Allah kasu hada Allah Allah da kowa ai wannan shine al-asas la première fondation da ta sa Allah ya halicci dan annabi Adam a duniya shi dan ya bauta wa Allah dibi suratul zariyat Allah ramma Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun sai ya ce ما أريد منهم من رزق Mm.
وما أريد أن يطعمون saboda إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين
Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna ban halici jinsi na aljannu ba wal ins da kuma jinsi na mutane illa liya'budun istisna'il munqati dalili ɗaya ne yace Allah ya mu yasa muka halicci dan annabi Adam shine ya bauta mai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljannu da mutane ba face sai dan su bauta min abinda ka nazo yi duniya bauta wa Allah abinda ka zo yi duniya bauta wa Allah abinda kika zo yi duniya bauta wa Allah subhanahu wataala wallahi Allah bai turo mu don duniya ba don mu zo mu ci kasuwa Allah ya turo mu don mu bauta masa yace ma uridu minhum Allah ce bana bukatar daga su wa'annan aljannun da mutane rizqan su tara arziki su tura min Allah ce ban bukatar wani abu na rayuwa na dukiya wajen su ban bukatar su yi noma su tura min ban bukatar a tara kuɗi miliyan ne a tura min inna Allah huwa razzaqu dhul quwwatil matin shi Allah shine wa- eh, wa ma uridu an yu'timun kuma ban bukatar su ciyar da ni Allah ce bai bukatar a ciyar da shi abinci dan ba yiwa gare sa ba baya bukatar abinci Allah ce inna Allah huwa razzaqu dhul quwwatil matin shi Allah shine wanda yake ar-razzaq wanda yake arzittawa shi Allah shine ar-razzaq sannan kuma ma'abuci ma'abuci karfi Allah subhanahu wataala in ya kawo mutum to tabbas sai ka gane cewa Allah subhanahu wataala ya kama ka ka dibi irin yadda muka shiga wa- watan halin rayuwa a wannan lokaci da Allah ya kama duk duniya baki daya wace kasa ta bata ji jiki ba dan Allah akwai dun- kasar da bata ji jiki ba a duniya ko ina an wahala ba kasar da bata shiga cikin yanayin ha'ula'i ba ba kasar da tattalin arzikin ta bai kare ba ba kasar da bata shiga cikin tashi hankali da bala'i ba da musiba har ta kaka like masallacin Allah subhanahu wataala wannan shi kin ce maka watan kamun Allah ne kuma abu guda ne wata rashin lafiya ce Allah ya turo wadda cikin iska take ba a ganin ta wanda kuji ya yi ta girma dan kuje wannan cikin halittun Allah ya fita girma amma ta rikita duniya baki daya aka shiga cikin tashin hankali kaga wannan na nuna maka cewa Allah subhanahu wataala yusaitiru ala ibadihi in ya ga dama kai dai sai Allah subhanahu wataala duk ya kwata da kowa da kowa a rayuwa amma yana mana wa'azi ne ya'idukum bihi wannan wa'azi ne Allah yake mana da shi in muna hankalta mu hankalta Allah ya samu dace to shine waton annabi ya ce ma'azu haqqullahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya ce wa sahabbansa wai kun san mafi girman laifi a rayuwa kun san mafi babban zunubi wanda shine oga tab karshen laifi a rayuwa wanda in mutum ya aikata in dai ba ya tuba ya mutu ba shi ba shiga aljanna suka ce wasu amman sabu suka ce ya manzon Allah ga ya mana su annabi ce salasan guda uku ne babban laifi duk laifi a duniya mai dan dama ne bisa da wannan ukun manzo Allah ya ce al ishraku billahi na farko watan yi wa Allah kishiya kada Allah da wani a wata ruwaya an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya wa Allah kishiya bayan shi Allah shine ya halice ka bangaren kasuwanci kana buƙatar haɓakar kasuwa ka kasa dogara da Allah yarda cewa Allah shi ke bayarwa ka je wajen wani wanda kana tunanin cewa zai yi maka abin da Allah bai baka ba to ka saki hanya ka yi shirka da Allah a ce maka dole sai ka ka baƙaƙen raƙumma ko ai jajayen raƙumma ko dole sai ka ka ka baƙin bunsuru ko ana buƙatar ka ka kaza charko charko to tsafi za a yi ana so a haɗa ka a raba ka da Allah subhanahu wataala ana son a raba ka da addinin Allah subhanahu wataala ana son ka walwale alkawalin ka da Allah mu saki har ta kai akwai wanda wallahi hana musu sallah ake yi a ce sallah kaza ko kakka yi ko kakka yi cikin jama'a daga jin kai wanda zai ci maka Allah ya ce kai sallah wani ya ce kar kai dan Allah ne yake so ya- ne yake karanta karantar da kai shine wai so yake ka walwala mubaya'ar ka da alkawarin ka tsakanin ka da Allah subhanahu wataala Allah ya kare mu to shi Allah subhanahu wataala hakkin sa abota wasa shi kadai kuma Allah bai bukatar hada sa dan yayi alkawarin cewa innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar duk wanda ya mutu yana shirka Allah ce ba shi ba shiga aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa suke cewa duk wanda ya mutu a cikin al'ummata ya shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah bai taba hada Allah da kowa ba mazala ce da halal jannata ya shiga aljanna Allahumma ja'alna min ahli janna sai ce wa in yukazzibuka wa in yukazzibu idan sun karyata akan su bauta wa Allah sai Allah ce karka damu kanka faqad kazzaba umamun min qablikum sun karyata al'ummomi gaba al'ummomi gaba kafin ka annabi Ibrahim sun karyata manzannin su ba kai bane farko balantana ka ji zafin abin kuma ba kai bane karshe nan gaba akwai annaba za su zo su ma mutanen su za su karyata su kuma kafin ka zo kai annabin Allah annabi Ibrahim akwai annabawa da sun gabace ka kuma sun mutanen su sun karyatar da su amma karshe Allah ce su je su dibil tarihin su duk wanda ya karyatar da Allah subhanahu wataala to Allah shi ke musu wa'azi da kansu sai Allah ce wa ma alar rasul illa al balagul mubin watan ba komai bane akan manzo wanda muka turo dan sako Allah ta illa al balag sai isarwa naka kai matsayinka na mai da'awa ka karantar da mutane in sun ɗauki abin da suka abin suka yi aiki da shi fa ni'ima Allah zai baka lada guda biyu ladar karantarwa da kuma ladar sun yi aiki da shi idan kuma ba su doka ba Allah zai baka ladar karantarwa amma almuhim kada ka zauna baka da'awa baka kiran mutane zuwa ga addinin Allah subhanahu wataala idan mun to duk iya abin da ka sani a kokari na rayuwa karanta al'umma shi su fa'idantu da shi mun sha karanto hadisin Ali dan Abi Talib inda manzon Allah ke ce masa la ayyahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumurin na'im yi kokari kaga ɗan uwanka na unguwar ku wanda basu iya arwalla ba yi kokari zaunashe su koyar da su arwalla ɗan uwanka wanda bai iya sallah ba ja shi gehe koya masa yadda ake yin sallah ɗan uwanka wanda bai san yadda ake azkar ba bayan an yi da sallah yi kokari samu lokaci karantashe shi wannan azkarkin da ake bayan sallah rasuwa ce aka yi bai san me za ake ta'aziyya ba yi kokari karantashe sa addu'ar shiga gida ce ɗan uwanka bai iya ba kullum yana rikici da matarsa wallahi rashin azkar ne yi kokari ja shi karantashe shi manzon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu in zaka shiga cikin gida ga addu'a zaka ce bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala Allah rabbina tawakkalna in zai fito koyi da shi addu'a bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah zai shigo masallaci sai ya ce assalamu alaikum karantar da shi ba sallama ake ga irin addu'a da ake yi kaga ka samu lada naka kawai isar in yayi fa ni'ima in bai bi kuma fa ni'ima almuhim da kai ka sauke abinda Allah ya dura akan ka wa ma alar rasul illa al balagul mubin Allah ce ba komi bane akan manzani sai dai su isar watan su yi mutane bayani su karanta she su idan sun karantar to watan shikenan su isar da abin da Allah subhanahu wataala ya dora akan su shine damar su yi mutane wa'azi baka tilasta mutum akan dole sai ya musulunta a'a ka bar sa Allah ya ce la ikraha fid din ko babu tilastawa cikin addini sai Allah ya ce aya ta gaba أولم يروا كيف يبدع الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير الله يتي أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن الله إن ذلك على الله يسير الله يتي أولو awalam yarau kaifa yubdi Allah ashe ba su tsaya suka lura ba yadda Allah subhanahu wata'ala yake fara halitta yadda Allah subhanahu wata'ala yake halittar mutuntun babu shi kai kadai kana zaune baka da mata ko kana kayi aure ta zo gidansu ba komai a cikin cikinta wata tara kuma sai a ga ta hijariri Allah ce ba ashe abin ba abin a tsaya a lura bane ba wani wa'azi bane mai girma Allah ce awalam yaro kaifa yubdi Allahu al-khalqa shin ba su ga yadda Allah subhanahu wata'ala yake fara halitta ba min al-adami bayan babu shi babu ka ba wanda ya san zai zauna cikin cikin mahaifiyarsa ko akwai wanda ya sani sai Allah subhanahu wata'ala shi Allah shi ke kaddara wannan to Allah ce ba ku tsaya ku kalli ba yadda ake halitta dan annabi Adam a farkon al'amari thumma yu'iduhu sannan kuma wanda ya halitta dan annabi Adam a farkon al'amari babu ka ka dawo ana kiran ka Ibrahim Ismail Alhaji Malam to Allah ce haka kuma thumma yu'iduhu inin alkiyama ka Allah zai mido kowa ana kiransa da sunansa kowa zai zo ana kiransa ana kiransa da mi da sunansa a gobe alkiyama kamar yadda Allah subhanahu wataala ne ya faɗa a cikin suratul rum Allah ce wa huwa allazi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi shi Allah huwa allazi yabda'ul khalq shi Allah shi ke fara halitta mani wa ruwa ne na kazanta wanda suka tabe ka kana jin kunyar ka shigo cikin al'umma da shi shi ne Allah yake haɗawa a mashajan naftalihi faj'alnahu sami'an basira sai Allah ya cakuɗa wannan mani sai Allah ya tura shi cikin mahaifiyar mace sai ya kwanta kuma sai Allah ya kula da shi cikin cikin nan waye ke kula da shi ba likitan duniya wanda iya baka taimako a wannan lokaci wallahi Allah shi ke taimakonsa tun babu ka cikin cikin ba komi sai Allah ya sa yanzu gashi cikin sati daya sati biyu wata wata uku wata hudu wata shidda wata bakwai wata tara da kwana tara an aihe shi to Allah ya ce ai kuma medo shi bayan ka zo ka yi rayuwa a duniya Allah ce abu ne mai so iya maida shi ya maida ka bayan ka mutu to yanzu wanda ya kera mota in ka je ka taba ka maida mai gyaran ta bai gyara ta zai ya gyara ta to ka dibi Allah subhanahu wataala ya halicce ka tun babu ka babu ka aka same ka to ashe kuma in ka huce miro ka abu ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wataala Allah ce inna zalika tabbas wannan wajen Allah subhanahu wa ta'ala abu ne wanda yake yasirun mai sauki ubangi subhanahu wa ta'ala ya ƙara irin maimaita wannan bayani a cikin wata sura Allah ta qul siru fil ardi fanzuru kayfa bada al khalqa thumma Allah yunshi'u an nash'at al akhirah Allah ce qul ka fada musu siru fil ardi in ba manta sura fusilat ko Allah ce qul siru fil ardi ku tafi a cikin ƙasa ku yawon duniya kar ka zauna baka tafiya a ka je kai ta yawon duniya dan shi ma karatu ne siru fil ardi fanzuru kayfa bada al alkhalqa ka tsaya ka lura ka sa hankali ka lura kaifa bada alkhalqa ya Allah ya fara halitta ya asalin ka ni da nake magana na ya ne asali na Allah ta tsaya ka ba annabi adam ya akai akai shi chaban laka ne kaifa mani sai Allah ce summa Allah yunshi'u nash'at al-akhira sannan kuma tashi na daban ina alkiyama Allah shi ke jibintar ya tada mutane bayan sun mutu ubangi subhanahu wata'ala yake cewa inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah subhanahu wata'ala shi akan dukkanin komi wato mi qadirun mai kaddarawa ne a suratul turiq Allah ya ƙara irin wannan bayani Allah ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun ubangiji Allah ce am khuliqu min ghairi shay'in wai shin suna tsammanin mu halje ba wani abu Allah ce afu mani am humul khaliquna ko kuma kai ne ka halicci kanka da kake takama a duniya Allah ce to abinda muke bukata dai halitta mu muka yi ta am khalaqus samawati wal ard ko su suka halicci sammai da kasai Allah ce balla yuqinuna su dai kawai basu tabbatar basu yaqini bane akan abin da suke a rayuwa ba su da tabbaci a rayuwa wato halittar Allah subhanahu wataala shi Allah yace ka dibe da Allah subhanahu wataala ya halicci mutum tun babu ka sai ka dawo ka zo aka waye gari ga a cikin duniya kuma idan ka mutu Allah subhanahu wataala shi Allah shi zai maida ka Allah ya ce inna zalika tabbas Allah ya maido ka bayan ka mutu ka tashi alkiyama zalika alallahi yasir abane wanda ya fi komi sauki wajen Allah kamar Allah ce wa huwa ahwan alayhi shine wani karamin abu ne wani abu shay'un basit inda Allah subhanahu wataala abane mai sauki kwarai Allah ya maida mutum bayan ya mutu sai Allah ya ce aya ta gaba قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير الله يقول سيروا في الأرض كفتا موسو سيروا ku yi tafiya fil ardi a cikin ƙasa ku yi yawo cikin duniya fanzuru kaifa bada al khalqa wannan malamai suka ce ana magana ne da annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala yana hitabi da annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ce kul ka ce musu ya annabi rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam siru fil ardi ku yi tafiya a cikin ƙasa wa ake wa'inda suke inkari waton cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai tada su da suka ce a iza kunna izaman a iza kunna turaban wa izama a inna la mab'uthu aw aba'una al-awwal yanzu da mu da uwaye mu duk gaba ɗaya bayan mun mutu mun zama ƙasa Allah zai tada mu yana mamaki ga abin da ya kamata yi mamaki jirgin sama na yawo ci jirgi ya tashi sama yana yawo cikin girgiza ai abin mamaki ne bai zama to mamaki ba sai tada ka to Allah ce siru fil ardi ku da kuke karyata tashin alkiyama Allah ce ku tafiya cikin ƙasa fanzuru ku tsaya ku lura kaifa an sha Allahul khalaqa ai kaifa bada al khalaqa ta yaya Allah ya fara halitta farkon halitta ya ne aka fara halitta dan annabi Adam thumma Allah yunshi'u an-nash'ata al-akhirah sannan Allah subhanahu wa ta'ala watan wannan ba zai nuna cewa ba shi Allah ba zai iya watan me da suna ba zai iya tada dan annabi adam bayan mutu ba shi Allah shi ke tayarwa bayan an mutu bayan ka mutu sai Allah ya tada ka yadda ka san halittar ka farko ba ta yi wuya ba to haka halittar ka a tada kuma ba zai wuya ba sai Allah ce inna zalik inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah subhanahu wa ta'ala akan dukkanin komi watan mai iko ne la ya'jizuhu shay'un aradahu ba abin da ke gagare Allah in Allah ya niha inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun yadda al'amarin Allah yake in Allah ya nufi wani abu sai Allah ya ce abu ya faru kuma wannan sai abin ya faru Allah ya samu dace sai Allah ya ce yu'azzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha' wa ilayhi tuqlabun Allah ya ce yu'azzibu man yasha'u shi Allah subhanahu wa ta'ala yu'azzibu yana azabtar da mai ya sha'u wanda yake so Ubangiji subhanahu wataala ke cewa yu'azzibu man yasha'u shi Allah subhanahu wataala yana azabtar da wanda yake so a cikin halittunsa wanda watan yayi abin da yake so a rayuwar duniya bai bauta wa Allah subhanahu wataala ba sai Allah ya ce wa yarhamu man yasha haka Allah subhanahu wataala yana tausaya ma wanda yake so daga cikin bayunsa wanda ya tuwo ma Allah subhanahu wataala ya kuma imani da Allah ya gaskata dokokin Allah kuma yayi aiki aiki nagari sai Allah ce wa ilaihi tuqlabun kuma ga gun Allah subhanahu wa ta'ala za ku koma har yau dai maganar tashin alkiyama Allah ce wa ilaihi tuqlabun ba shakka kudiyan annabi adam maza da mata aljannu da mutane da kowace halitta a rayuwa Allah ce wa ilaihi a gun Allah subhanahu wa ta'ala ne tuqlabun za ku koma fayujazikum bima amiltum sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sakanka muku watan akan irin aikin da kuke aiki aikatawa a rayuwar duniya sai Allah ya ce wa ma antum bi mu'jizina fil ardi wala fis sama وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير الله يتي وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء كوديا النبي آدم متاني باكي ينكو الله نتهديد الله يتي وما أنتم ba ku kasance ba bi mu'jizina fil ardi wala fis sama wa'anda kuka gagare Allah nan duniya da sammai ba ku gagare Allah subhanahu wataala in kuka saba wa Allah subhanahu wataala idan kuka yi wa Allah subhanahu wataala tawaye Allah ce ba ku gagare mu ba abin bai fi karfin mu ba mu so Allah mu kama kuma larabtar da ku inji Allah subhanahu wataala wanda zai wa Allah karin tsaye wanda zai zo ya ta abin da yake so a rayuwa sa masa da bai gagare Allah subhanahu wataala ba ba abin da ya gagare Allah wato a nan duniya da kuma ko a sararin samaniya duk wani abu da yake motsi a rayuwa ya komu ta hata sai tarati subhanahu wa ta'ala karkashin mulkin Allah subhanahu wa ta'ala yake mi yake rayuwa to Allah ya ce ma antum bi mu'jizina fil ardi ba ku zamanto wanda kuka gagari Allah ba a sama da ƙasa Allah ce ba wanda ya gagari Allah subhanahu wa ta'ala ba kamar irin siyasa wani a ce a'a wannan ya gagare mu ba kamar irin mulki a ce ƙasa kaza ta gagare mu ba a'a shi Allah subhanahu wa ta'ala ba wata ƙasa a duniya ba wani shugaba a duniya da yake raye wanda ya gagari Allah subhanahu wa ta'ala ya kama sai ya lafzata da shi yau wannan da aka shiga cikin tashin hankali wace ƙasa ce ake tsanin babban ƙasa ce ta da makamai Amerika ce dan Allah Amerika kowa ya ga Trump na kuka kowa ya ga shugaban Amerika yana kuka Allah bai kama sa ba dan Allah ya kama sa me yasa shi kuka abin ya fi karfin shi ne to Allah subhanahu wa ta'ala ce ba wani abu da ya gagare mu a duniya shin da ake ganin tana iya tsira abubuwa a rayuwa mi taɓa barka wa duniya da Allah ya kama ta tashi ta farkon kasa ta fara wadda ta tashi wadda ta shiga cikin wannan tashin hankali aka zo ga Itali suna fama da bakin turanci Allah ya kama su azabtar da su Allah ya ce ba wata kasa a duniya ba wani shugaba a duniya ba wani mutum tsagera da ya isa ke tsageranci mu kale shi ko da kaga mun sa mai idanu Allah ya ce bar shi lokaci yana zuwa wa ma antum bi mu'jizina fil ardi wala fis sama sai Allah ya ce wa ma lakum min dunihi min waliyyin wala nasir ku sani gaba daya ba wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ba ku da wani majibincin lamari wanda zai jibinci lamarin ku nan duniya ko kuma ya taimake ku duniya da lahira bayan Allah subhanahu wataala duk duniya baka da majibincin lamari dan Allah subhanahu wataala ana buƙatar mai imani ya dogara wa Allah subhanahu wataala kame da al'amarinka ga Allah subhanahu wataala kuma Allah shi yake jimbintar lamarin bayunsa na gari shi Allah ce wallahu ya tawalla salihin ko Allah yana jimbintar sha'anin bayunsa nagartattu sannan kuma wala nasir ba ku da wanda zai taimake ku gaban Allah subhanahu wataala duk duniya in Allah ya so wata musiba ta same ka wallahi ba wanda ya sai tun kuɗe maka ci idan Allah ya ga damar ka kwanta rashin lafiya ba abinda ba wanda ya sai hana ka wallahi in Allah ya so ka da talauci in duk garin ga an taro aka yi ajo aka tattara kuɗi kowa ya yi miliyon miliyon a tattara duk masu a samu mutum ɗari su yi maka miliyon miliyon kaga miliyon ɗari kenan ko a baka in Allah ya ce talaka yake son ka mutu wallahi sai ka mutu talaka babu wanda Allah ya ce ba ku da wani mataimaki wanda zai taimake ku a rayuwa haka in Allah subhanahu wataala ya ga damar azabtar da kai to ubangiji subhanahu wataala ke cewa kuma babu wanda ya sai ya zaka ya tara gaba ya cewa Allah mu wanga dan fartin muna wannan yayi alliance da mu muna buƙatar a sassauta mai Allah ce wallahi ba wanda sai kalubalanci da wannan abin inji Allah subhanahu wataala wa ma antum bi mu'jizina fil ardi wala fis sama'i wa ma lakum wa ma lakum min dunillahi min wali ba ku da wani majibinci koma bayan Allah subhanahu wataala da zai jibinci al'amarin ku wanda shi ke sa rashin lafiya kuma shi ke dokewa duk abin da kaga ya faru a rayuwa wannan Allah subhanahu wa ta'ala ne sannan wala nasir kuma ba ku da wanda zai taimake ku ban Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce ayi ta gaba wallazina kafaru bi ayatillah wa liqa'ihi ulaika ya'isu min rahmati wa ulaika أولئك لهم عذاب أليم الله يتي والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم الله يتي والذين كف كفروا للين وإن سك كافر شيء سك بطل شيء ونئمر الله أكنس سك جاهية ده hujjojin Allah subhanahu wa ta'ala suka karyata Allah da inin alkiyama domin kafirci kala-kala ne kafirci akwai irin kafirci mutum ya yi jayayya da hujjojin Allah subhanahu wa ta'ala irin ayat wanda Allah ke turo da wa'azi a rayuwa sai mutum ya karyata wannan ayoyin ta wannan kafirci ne sannan kuma akwai kafirci na ni'ima Allah ya maka ni'ima wale ka bauta wa Allah sai ka bantare a rayuwa wannan kafirci ne to Allah ce duk kowanne kafirci dai wallazina kafaru bi ayatin lahi tabbas sun suka kafirce wa ayoyin Allah wato al-ayatul kauniyya ayoyi wanda suke na na kaun wanda mutum yake farke a rayuwa irin sama da ƙasa kaga akwai wanda yake ruwan sama wanda ba Allah ba ka san dai mutum bai da hankali har mutum ya yi tunanin akwai wanda ya isa ya zubo da ruwan sama wanda ba Allah ba mutum bai da lahiya wannan to kaga wannan kafirci ne Allah ya ce wallazi na kafaru bi kuma ayar Allah ce ruwan sama ayar Allah ce ko haka mutum ya yi inkarin wani abu cikin halittun Allah subhanahu wataala ko ya riki wani abu cikin halittun Allah ya bota masa to Allah ya ce wale ka'i da kuma haduwa da Allah babban magana haduwar mutum da Allah ba shakka wala sai mun haɗu da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa innakum mahshuruna ku abin tarawa ne Allah zai tara ku kuffatan urratan gurra za ku tashi ba mai takalmi gaban Allah ba mai riga gaban Allah sannan kuma ba wanda aka wa kaciya gaban Allah za ku tashi tsirara gaban Allah subhanahu wataala ba mai riga ba mai wando ba mai hula balantana rawani balantana laqad jitumuna فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نري معكم أنتم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون Allah ya ce watan laƙad ji'tumuna furada kun zo muna ɗai bayan ɗaya ba ba mu zo tare ba daban-daban aka zo kuma haka Allah ya ce za mu kowa wajen Allah subhanahu wataala to da haka a gaban Allah subhanahu wataala ba wanda zai tashi da wata gala kana ganin kai rankin ka da rankin da bite ko minista gaban Allah banza kake wallahi yadda ka zo tsirara ba wani shugaba ba wani malami ba wani sarki duk rawanin ka wallahi ka bar shi a duniya gaban Allah tsirara da ka zo ka zo ka zo duniya baka zo da wata riga ta kariya ba wata riga wata da ka sanya haka gaban Allah zaka tashi tsirara gaban Allah subhanahu wataala Aisha ta ce wa manzon Allah ya annabin Allah maza da mata ana kallon juna tsirara ga suriki ga sarakuwa ta baka aure annabi ya ce ke Aisha matsantsalin tashin alkiyama musibu na irin alkiyama sun fi gaba mutum ya tsaya na kallon juna ba ma mai gane cewa ya yi tunanin cewa watan za a tashi tsewa tsirara ne yake kowa ya san sha'anin kansa watan eh, kowa sha'anin gabansa ya game sa Allah ya samu dace to shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa wallazina kafaru bi ayatin lahi hakikan wanda su kafirce wa ayoyin Allah wali ka'ihi da kuma haduwa da Allah ulaika ya isu min rahmati su ne wanda suke yanke kauna daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala ba kowa bane Allah ce ke katsewa kauna daga rahamar Allah bai da rabo daga rahamar Allah sai wanda ya kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ke cewa wa'ula'ika lahum azabun alim wa'annan suke da azaba mai raɗaɗi wato wanda suke kamar Allah na karantar da kai idan kaga mutum ya katse rai daga rahmar Allah to waton bai imani da Allah subhanahu wataala shi wajen Allah tute possible komi yana fayi komi yana faruwa komi mai yiwa ne wajen Allah subhanahu wataala ba kamar ka zo wajen neman alfarma a ce wannan tafi karfin mu ba abin da ya gagari Allah subhanahu wataala tute possible a wajen ubangiji subhanahu wataala jama'a mun gaida to idan kaga mutum yana ganin akwai wani abu wanda ke impossible a wajen Allah yana karantar da kai cewa wannan abu guda biyu ne da ya imani da Allah kuma ya karanta abin haddasa da Allah subhanahu wa ta'ala da in kana tunanin zaka da Allah to ba za ka karanta Allah subhanahu wa ta'ala ba to Allah ya ce ulaika ya isu min rahmati wa'annan su ne wa'anda ke rabatan katsewa daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala su ne wanda suka yanke kauna daga saduwa da rahmar Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce wa ulaika lahum azabun alim wa'annan kuma suna da azaba azaba mai raɗi Allah ya kare mu sai Allah ya ce فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
Allah ya ce fama kana jawaba qaumihi illa an qalu qtuluhu aw harriquhu fa anjahu Allah minan nar inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun Allah ya ce fama kana jawaba qaumihi bayan annabi Ibrahim ya karantar da su tauhidi ya dora su akan tafarki madaidaici sai ga mutanen suna cewa wace amsa suka bashi suka ce illa an qalu iqtuluhu suka ce ku dai in kuna son ku huta ku rabu da wannan wa'azi wa'azi wa'azi na Ibrahim wato kashe shi annabin Allah fama kana jawaba qaumihi illa an qalu suka ce shawara guda ce muke baku wallahi in kuna son ku huta ya zai muku watan guma kan nan kaza da kaza yana hana mu guma ka kasuwanci ka a samu ciniki to ku kashe sa au harriqu ko kuma ku kona sa da ransa to sai aka ɗauki shawara a kuna annabin Allah annabi Ibrahim ta a kashe shi ta hanyar kuna kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a cikin suratul anbiya'i gashi an zo da annabi ibrahim aka sanya huta sallace kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-akhsarina to Allah ce fa anjahu Allah minan nari sai Allah ya tseratar da annabin Allah annabi ibrahim daga huta inna fi zalika lalle a cikin wannan bayani Allah ce la ayatin li qaumi yu'minun akwai abin wa'aztuwa akwai abin lura amma da mutane masu imani Allahumma ja'alna minal mu'minina nan ya kamata mu kwana Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci abin da muka faɗi dai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladasa kuskure kuma Allah ya gafarta muna bukatocin mu na alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya biya muna ya taimake mu da taimakon sa ya kare mu da kariyarsa ina wa ƴan uwa dukkanin ƴan uwa musulmi barka da samun kai na bude masallacin nan juma'a abu ne wanda an shiga cikin wani hali amma da aka yi haƙuri wa jarabawa ce ta rayuwa kuma dan Allah ya gwada bayunsa an yi walƙiya an ga bayun Allah na gari wanda sun damu kwarai kuma an ga wanda ko oho to dama haka Allah yake wa'azinsa a rayuwa Allah subhanahu wataala ya taimake mu da taimakonsa ya ba mu iko rike wannan addini bisa gaskiya wallahi duk abin da zaka yi indai kana kha'intar Allah to wallahi ka shiga uku matsayinka ne mai shugaba ko malami tsaya inda Allah ya tsida ka akwai abin da malamai ba sai ku yi magana ba ina kuljan hankalin malamai ina musu ina tunatar da yan uwana ɗaliban ilimi da malamai akwai inda ya kamata mu dinga tsaya gonar mu Allah subhanahu wataala ya taimake mu gashi abin ya faru wasu sun sai da mutuncin su su yi maganganun da kuma da ƙarshe su yi nadama ta kanta gwamnati ta gane cewa liƙe masallaci ba alkhairi ba ne gashi kuma yanzu sun gane muna fata muna addu'a Allah ya ƙara ganar da su Allah ya ƙara ganar da su Allah ya ƙara ganar da su babban matsalar damu ba su karanci addini mafiya yawa daga ciki ba karanci addini ba amma daga zaran ana musu nasiha sannan sannan kuma kuna musu addu'a ta gari sai Allah ya sa su gane shugabanni ba musu lamun guyar addu'a in ta kai annabi ya ce ku bar su da Allah shi Allah zai ɗauka muku haƙƙin su Allah subhanahu wataala ya samu dace subhanakallahumma bihamdik shira la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh